وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلدوهم فجلدوا ثما الزانية والزاني فجلدوهم ثمانين جلدة فجلدوا
فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت ثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات wasallama tasliman kathira amma ba'd jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi yau muna goma sha bakwai da watan ramadan haka ne ko shekara ta dubu da da da hudu arba'in shida, hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ne sha bakwai kuma da watan mars shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar miladiya a daren jiya mun tsaya a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul munafiqun Allah raba mu da munafici mun tsaya akan aya ta takwas, yau zamu tashi kan aya ta tara in Allah ya yarda muna roƙon Allah ta'ala ya gwada mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta komin acin da ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata komin daɗinta na'am sai mu tashi kan aya ta goma mi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am
ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah na'am ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون
Na'am, kamun nan akwai tambaya tambaya guda biyu ko? Tambaya guda biyu. Tambaya ta farko iya tambaya ne akan hukuncin Fatiha Fatihar suna da ake yi a masallaci. Tambaya ta biyu tambaya ta biyu yana bayani yana tambaya akan asham tarawihi da ake yi. To tambaya ta farko tambaya ta farko idan mutum an mushi aihuwa zai bi sunna sak babu wani bulbudi na bid'a babu guje ma wata bid'a da hwada ma wata bid'a in an maka suna annabi sallallahu alaihi wasallam da aka aihi aka aiwa mai da Ibrahim da aka yi sallar asuba yace jama'a an aiwa min da na sa mai sunan baban shi Ibrahim shikenan kowa wanda zai sa albarka yayi addu'a shikenan ba a gamuwa a yi adda ba a gamuwa a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza bidi'a ce ba da tushe a musulunci shi ne kawo zancen sallah asuba amma da aka yi hassan da hussein sai bayan sati guda kenan duk wanda mutum ya yi yana da hujja abin dai da ake nufi a suna ka bi dokokin yadda ake suna a sunna babu zancen ka tattara mutane a kirayo makaɗa a hole a hoce a ji daɗi a yi ta ganga a yanka rago a yi biki wannan ma an zalallahu da bizin sultan mu gaya ma junanmu gaskiya wannan ba hujja ba ce bidi'a ce wadda take ita ce kuma mu muka kirkiro ma kanmu kuma baya da tushe a musulunci a masallaci ilani ne kai da aka ma sunan zaka ce jama'a an muna aihuwa kai da aka ma aihuwai na sa ma yaron suna kaza sai jama'a kowa iya maka addu'a barakal mawhiba wa burikal wahid shikenan amma a gamu ayi addu'a kuma bid'a ce ko a masallacin ne in dai sunan ne wannan bid'a ce kenan an guje ma wata bid'a babba an wada wata bid'a karama me yasa ta zama karama saboda babu kide-kide babu kide-kide babu taro can gurin taro kawo gora can wancan ba a bashi ba a tattara wa zai raya sunan sai liman wane ya zo sai wane ya zo dukkan wannan baya da hujja a musulunci wallahi mu ji tsoron Allah mutum da ranar komawa mu ga Allah duk idan muka je gurin Allah subhanahu wataala Allah sai ya tambaye mu wannan abubuwan da muka tattara ran suna kuma babu malamin da ya sai kawo hadisi daya ko rubabban hadisi ne wanda ba za ce ba rubabbe wai ko wanda bai dangana ba ga annabi babu wanda ya sai kawo faɗan wani babban mutum daga cikin musulunci ɗaya wanda ya ce a tattaro a yi yanda suna yanda muke yi a yanzu me yasa za mu ɗora ma kanmu abin da Allah bai ce ba annabi bai ce ba manya-manyan sahabbai da suka wuce ba su yi ba manya-manyan malumai ba su yi ba cikin littattafan rankatakaf da suke karantar da mu addinin musulunci babu inda aka yi wannan bayani tun daga kawa'idi ka ɗauka ina aka ce baban suna aka gaya muku ku yi haka nan to kenan wannan mutanen dukkan manyan malaman wannan sun mance ne da suna sai mu yanzu muka tuno to wannan bid'a ce wadda take yi ta ci saboda haka mu ne san ci wannan ko mu zance na biyu shi tambaya ta biyu ita ce tarawih sallar dare qiyamul layli yana tambaya ne akan man kama ma al-imam wanda yayi tarawihi tare da liman annabi da sallallahu alaihi wasallam ya faɗi duk wanda ya tarawihi tare da liman har liman ya kare za a rubuta mai ladan daren gaba ɗaya kamar yayi qiyamul layl kuma ba laihi idan ka je gida ka ci gaba da sallolinka amma muturin ne ba za ka sake shi ba amma ka tsaya hal a watsi ka amshi addu'a da ake yi in ka je gida ka iya yin salloli Allah ba ka ikon tashi ka tashi kai kai annabi ya ce salatul layl matna matna sallolin dare bibi ne bi ka salamce bi ka salamce bi ka salamce haka za ka yi salatul layl matna matna babu hadisin da ya kayyade eh saboda kaka dan wancan ruwaya cewa ai annabi bai kara ba akan hadisin Aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kara ba akan raka'a goma sha nawa sha ɗaya wannan aisha tana ba da labarin yadda annabi yake yi to kuma sai ka duba wancan hadisin yaya sallar annabi sallar sallama take kai a haka nan ne kai duk raka a guda zai kusan izihi biyar kuma ruku'in shi da sujadar shi da tsayuwar shi kai a haka nan ne kai la shakka in kai wannan ka cika sunna kuma babu hadisi da yace kalka kara bar dai dukkan hadisai rankatakaf suna motsa ka ne akan ka tashi ka yi ibadi kuma akwai athar na raka'a goma sha uku na umar na ishirin da uku na umar akwai athar akan wannan kenan ba laifi ka kwana tana sallah in ka iya matsina matsina matsina matsina annabi ya ce wa min al-layli fatahajjad nafilatan lak da dare ka tashi kai tahajjudi kuma musamman yanzu za mu shiga lokaci mai tsada goma ta ƙarshe na watan ramadan ka kwana tana sallah tana gaya ma Allah bukatunka ya ɗan uwa musulmi kamun ka haɗi ma Allah ya san bukatunka kamar yaro ɗan ƙarami ɗan ka ya zo ka san me yake so amma sai ka ce mene ne amma ka san sarai abin da kake yake so to Allah tun kamun a halice ka ma ya san bukatunka kuma shi sai ka tambaye shi kuma zai baka mu dage lokaci yayi wanda zamu motsa insha Allah a takaice wannan shine amsar tambayar shi wallahu ta'ala alam mu komo kan suratul munafiqun aya ta goma bayan mun ga bayanin abdullahi ibn ubay ibn salul ra'asul munafiqin shugaban munafikai wanda yake ta cuta ma annabi sallallahu alaihi wasallam a garin madina da shi da mutanen shi har lokacin da aka wuta yakin wasu malaman sun ce yakin tabuka ne inda yace idan muka koma madina ai mai ƙarhi zai fitar da bako wanda yake makaskanci a nan ne muka tsaya ko Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da izzakin a mangawa sai ce ga Allah sai Allah ya ba shi amsa ce walillahi izzatu wa rasuli ai ƙarhin da buwaye na Allah ne subhanahu wata'ala da ma'aikin shi walil mu'mini kuma da mu'minai walakinnal munafiqina la ya'lamun amma mafi malumai waye munafikin Allah ya ce ba su san da haka ba akwai izza akwai buwaya akwai girma amma na Allah ne da ma'aikin shi da mumune ba na munafikai bane ba sai Allah ya ci gaba da cewa ya ayyuhal ladina amanu to ku saurara ya ku waɗanda kuka yi imani ga Allah subhanahu wataala la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah amwalukum dukiyarku da kuka tattara wa auladukum da iyanku la tulhikum kada su shagalar da ku an zikirullah daga ambatan Allah dukiya da iya san iya da san dukiya kai ya shagalar da ku daga ambatan Allah da yawa yanzu an shiga goma ta ƙarshen wannan zaka ga imma yana shagon shi ya ki rikewa saboda da dare ana hada-hada tu zai ci riba ya kwana shi kawai a girdin shagon shi in ma ɗiyan shi sun hana shi tsaron gida muke yi yaran hwa yaran hwa ya tsare yara in an yi kokari ita matar ta yi ta hajjiri shi ya tsare gida ya tsare yara shi dai ala kullu hal yara suna shagalar da mutane akan ambatan Allah dukiya tana shagalar da mutane akan ambatan Allah abinda kowa ne yake so a cikin ran shi sai Allah ya ce to dukiyarku da iyanku ka shedinku kada su shagalar da ku an zikirullah daga ambatan Allah wa man yaf'al dhalika kusani duk wanda ya aikata wannan fa ulaika humul khasirun wannan sune tababbu wanda suka yi asara na'am sai Allah ya ce me wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa kun min as-salihin na'am wa an fi ku mimma razaqakumullah mimma razaqnakum Allah ya ce ku ci da ku ciyas daga abin da muka arzuta ku da shi dukiyar nan da Allah ya baku tsaro ne Allah ya baku ku ci da ku dinga saraka ku dinga cidawa akan ta yadda aikin Allah ku taimaka ma ƴan uwanku na jini ku taimaka a cikin addinin Allah ku taimaka ma miskinai da fakirai an fi ku an fi ku ku ciyas in ji Allah subhanahu wata'ala ya ce min ma razaqnakum da abinda muka arzuta ku min qabli an ya'ti ahadakumul maut ku yi wannan kamun mutuwa ta zo ma ɗayan domin duk wanda bai yi ba wannan mutuwa ta riske shi sai ya ciza yatsa min qabli an ya'ti ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib yace sai yace Allah rabbi ya Ubangiji, da ka ɗan jirkirta mini zuwa wani ɗan lokaci kaɗan, ya Allah, a bani ko minti goma ma, a ƙara mini a duniya minti goma ma, a ƙara mini awa guda ko kwana guda, a karta ni Allah ka ɗan jirkirta mini kaɗan. Saboda mi, bai ciyas ba abin da dukiyar da Allah ba shi tsaro, bai sa ta ba inda Allah ya ce ya sa ta. Fa a saddaka in aka mini wannan Allah aka ɗan ƙara mini ko da minti biyar ne zan yi saraka yanzu yake cewa wai zai yi saraka tun can da ya zama matsal ya damke duke shi ya sha lukudi shaidan yana mishi kiɗi a cikin kunne kalka bada ka talauci kalka cida kalka bada kalka basu za ka talauce ya ɗauki hudu ba shaidan ya bar abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi da abinda Allah ya ce mana a wai yanzu yake nema a ƙara mai ko da ɗan minti biyar ne zai yi sarakai zai yi sarakai domin duk wanda bai sa ba dukiye shi inda Allah ya ce la shakka in ya zo mutuwa sai ya yi nadama sai ya yi nadama fa a saddaka wa akun minar salihin ya ce in yi saraka in zama to daga cikin salihan mutane yanzu nema yake a ɗan ƙara mai lokaci kaɗan wai ya yi sarakai tun canza bai yi ba ya mance kaga irin wannan a cikin surtu Ibrahim Allah yana ce mana walladina wa andirin nasa yawma ya'tihimul azabu fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib wa andirin nasa kama mutane galgadi ka musu galgadi yawma ya'tihimul azabu ranar da azaba za ta zo musu fa yaqulu alladhina zalamu waɗanda suka zalunci kawunansu suka damke dukiyarsu busu cila ba busu saka ba dukiyarsu gurin da Allah yake so su saka don su samu falahi su samu najahi za su ce mi su ne suka wanda suka zalunci kansu su ce rabbana akhirna ila ajalin qarib ya Allah ka dan dakata mana zuwa wani dan lokaci dan kaɗan a ƙara mana 'yan mintuttuka kaɗan a cikin rayuwar nan tamu nujib da'awataka ya Allah zan mu amsa دعوتك ونتبع الرسل na'am أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من a gani زوال za mu amsa da'awa taka kiranka da kace a cida wannan tabi'ar rasul mu bi ma'aika wanda ka aiko kaga- suka gaya mana wai yanzu ne da yake da dama lokacin mutuwar da ya zo na ce muku duk wanda bai ci da ba dukiyar shi yanda Allah ya ce ya ci da ta to sai yayi nadama gurin mutuwa saboda haka dukiyar nan da kake gani a tare da kai ko ma micece to ka ci da ta ka bada ta saraka an fiq yin fak alai ya dan adam ka ci da za a ci da ka wannan alƙawari ne annabi ya ce ma na ƙasa malum min sadaka dukiya ba ta taɓa raguwa ba dan ana sarakarta kuma saraka da zaka yi ka ba ƴan uwanka na jini abu biyu ne lada biyu biyu kake samu ga ladan sarakar da kai ga ladan sadar da zumunci amma kai ina amfanin dukiyarka ɗan uwanka na jini yana cikin musiba yana cikin talauci ina amfanin dukiyarka dukiyar da ba a aikin Allah da ita ina amfanin dukiyarka ƴan unguwar kuma ba su san ba kana da du ba su san ba ba su san ba jin daɗinka babu ruwanka da kai da su babu ruwanka da makwabta babu ruwanka da ƴan uwanka na jini ina amfanin dukiyarka in habbanka sa ta ka taimaka ga biyayya zuwa ga uwayenka da ita ina amfanin wannan dukiya ina amfanin wannan dukiya dukiya da za a baka kilan aljanna ce to ka in bada ta kake karkabu hudubar shaidan a'a ma na kasa malum min sadaka annabi ya ce dukiya bata taba raguwa ba dan ana sadakarta daga ka bada sai an lullumka maka an maido ma ka dauki wannan aqida ce haka Allah ya ce haka annabi ya ce daga ka bada sai an lullumka an maido maka daga ka bada sai an lullumka an maido maka amma sai ka ƙi wannan bayani sai ka bi shi- bayanin shaidan kalka ba su me yasa ba su je suka nema ba kai kana tsammanin neman ka ne ya baka a ina wannan Allah ne yake jarabtar ka Allah ne ya baka dan ya jarabta ka to wannan kenan sai ya ce fa asaddaka zan yi sarakal Allah in aka bani dan lokacin wannan kadan wa akun minas salihin in zamanto daga cikin nagartattu salihin ingantattun mutane wai yanzu yake nadama kuma kan ku yi zaton wa in an ce dukiya dukiya ana ta zancen dukiya kan ku yi zaton masu kuɗi kaɗai ake ma magana wanda suke da dukiya mai yawa a'a har da kai har da kai har da ni har da alarama har da kowa da kowa duk abin da ka mallaka kai dai ba da in dai ka bada sai ya lullunku zai dawo maka in an ce ana so a yi kaza in dala ishirin ce aljihunka hudu dala goma ba da ko kadago ko ishirin kin duka Allah ya yi alkawalin zai lullunka maka ya mai doma ita eh mana karka ce wai ibada dukiya sai mai kudi mai kudin shi ma ya ta kanshi kai ma ka yi ta kanka eh kowa ya yi ta kanshi maza maza kowa ya kama a yi da shi wannan kenan sai Allah ya ce walai akhirallahu ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها na'am والله خبير بما تعملون To wannan tambayar da ya yi na cewa a ɗan ƙara mishi wani ɗan lokaci zai gaskata zai yi saraka kuma ya zamanto daga cikin managarta sai Allah ya ce wallahi ya akhira Allahu nafsan ai Allah baya jinkirta ma rai idza jaa ajaluha idan kwanukan ta yazo je ka yi abin da kake so lokacin ka kawai daga ya tafiya za ka yi ka shirya baka shirya ba randevu yawmal qiyamah duk abin da kake so ka je ka yi amma ka tabbatar da ajal ne kawai tsumin lokaci ne kake lokacin ka yana yi kawai tahiya za ka yi in ma a ina ne kake lokacin ka ya yi tahiya za ka yi wallahu habirun bima ya amalon Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su labari dangane da duk abin da suka aikata duk abin da ka aikata sai Allah ya gaya maka shi kenan tun da ka tabbata la muhalata sai ka mutu ka ki kaso sai ka mutu ka ki kaso sai ka zamna cikin kabari kamun wannan lokacin na tashin kiyama ka ki kaso sai an yi tashin kiyama da kai ka ki kaso sai an zo an yi shari'a a gaban Allah da kai sai ka tsaya hufatan urratan kurla sai ka tsaya duk a gaban Allah subhanahu wata'ala babu zare a jikinka da sullu ba ka ba ba ko kaciya babu ba takalmi haka zaka tsaya duk gaban Allah ga wuta nan tana haɓaɓɓaka tana halumma halumma halumma ilayya ku zo ku zo ku zo gare ni ba ku ko ƙaryata ba Allah ya tsaida ka duk Allah ya tambaye ka ya, ya abdi ya bawana lokacin shari'a kenan ka duba dama da hagu kuma nan a kinka da nan kinka baka san ba ko menene hadisin Aisha da take cewa ya Rasulullah wa kunyan mu haka zamu tashi cikin sirkai da uwaye da diya duk haka nan annabi ya dafa ta yace ya ke dan abi kuhafa ai wallahi mutum yayi kadan ya san menene a dama shi ko a hagun shi zaki ne a nan kinka majiji ne kura ce mutum ne aljani ne kai kowane mutum sha'anin shi can ya dame shi lokacin ne lokacin na bala'i lokacin da za a yi shari'a lokacin na taron mahashar to ka dinga sa a ranka wallahi da kai za a yi wa da kai za a yi iminti ɗaya ka yi tunani ga kanan a tsaye duk ana tambayar ka ba mun yi hadisin ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wasu suna unguwa guda gari guda ƙasa guda da talakawa da masu kuɗi abokai ne sai da talakawan suka shiga cikin aljanna shekara arba'in da kwana mai kuɗin ya shigo alhamdulillah da ya shigo ko tunda da kyal na gudu ya yi da kyal aka kama ni su har sun manta da sun shiga cikin aljanna sai gashi ya shigo a wane alhaji mai kuɗi ne wala ya ce wallahi sai yanzu na shigo da kyal ai diddala sai da aka tambaye ni daga ina na same ta ina na saka ta a rayuwar tashi gaba daya diddala sai da aka tambaye shi ina ya samo ta ina ya saka ta yace nayi gumi nayi zuwa nayi zuwa da ta zama ruwa wanda za ta shayar da raƙumi wanda ya wata uku bai sha ruwa zuwa ce kawai yana cikin bala'i shekara arba'in ana mai tambaya su talakawa wanda 'yan kudin kaɗan an huce tuni ana cikin aljanna ana tattauna kai jama'a wallahi dukiyar nan a sata inda Allah subhanahu wataala ya ce a sata zaka ga nan da nan ladan ka ya huce ka huce insha Allah nan muka zo karecin wannan sura abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure daga muni Allah shaye shi daga zuciyar mu kenan zamu shiga cikin suratul tagabun to mi Allah ya ce سورة التغابن مدنية وآية ثماني عشرة آية na'am بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير suratul tagabun madaniya amma a wata fada an ce makkiya ce ita nan akwai khilaf na malamai a cikin ta wasu malamai suna ga suratul tagabun madaniya ce wasu kuma suna ga suratul tagabun makkiya ce tana da ayoyi guda 18 Allah subhanahu wataala ya sa ya mata suna at-tagabun da Hausa ana ce ma tagabun kamunga kamuwa wanda mutum ya yi laihi an ba shi wani abu kuma bai an hore mai ya yassara ya saddade ya gyara sai bai biya ba bai yi ba komi sai kuma gashi ya zo kakar sai a kama shi idan aka kama shi sai a kwace wannan abubuwan gaba daya shi yana tsammanin ya zo da kaya da yawa kamar misali na gaggawa wanda mutum zai gane mutum ne ya yi azumi ya yi sallah ya yi ƙiyamun laili ya yi saraka ya je haji ya biya ma mutane sun je sun tsabke farali ya yi abubuwa da yawa na musulunci kenan ya zo ya zo lahira da kaya ko shi kuma daga can da wari Allah ya bashi siha rayuwa eh, eh, lahiya Allah ya bashi ƙarhi Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi damar duk abubuwan da zai yi na ibada ga abin da aka bashi kuma shi ga abin da ya zo da shi to a share guda ya zalimci wancan ya zazzagi wancan ya walakantar da wancan ya ma wancan sihiri ya kulla ma wancan sharri duk wani abu na bala'i yayi in aka zo ranar kiyama sai a mushi kamunga menene kamunga za a kwace duka ladan wannan nashi a dinga biyan wa'annan wanda ya cuta wanda ya cuta shi za a yi tabiya da da ladan nashi har ya kasance ladan nashi sun kare kuma ga mutane tulum wanda wanda wanda ya cuta ya mai sihiri ya mai tsubbace tsubbace ya kulla mai sai a dinga ɗauko zunubinsu kuma ana ɗora mushi eh mana sai a ɗauko zunubinsu saboda yanzu bai da lada ranar biya ce biyan kuma ba da kuɗi ba ne ake biya da lada da zunubi ake kasuwan da lada da zunubi za a yi kasuwancin a nan kenan an yi ta biyan mutane da ladan shi ladan nashi har ya ƙare kuma ga sauran mutane wanda ya zalunta kai Allah gafarta mana kada ka kuskura ka je lahira da haƙƙin wani a kanka ka yi ƙoƙari ka gyara da haƙƙin kowa da haƙƙin kowa ka ringa neman gafara ga 'yan uwa abinda ka mance ma baka nemi ba gafara sai ranar lahira sai an tsaya sai an ɗauki ladanka an ba mutum ko zungurar wani ka huce ya ji zahi baka ce wata Allah gafarta mini ya ce na gafarta ma wannan zunubin yana na ranar kiyama sai an ɗauko ladanka an ba shi tunda bai yahe ma ba eh alƙalin Allah ne subhanahu wataala adali ne babu zancen zalunci a rannan adalin ummi ne ne dan kankannan sai an dauko ladanka an biya shi to ka gani shine kamun ga ayi kamuwa wannan kenan wannan surar sunanta suratul tagabun Allah subhanahu wataala ya fara da tasbihi ita ce sura ta ƙarshe a cikin musabbihat a cikin wanda suka fara da tasbihi da tasbihi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai da cikin kasai yusabbihu lillahi suna tsarkake sunan Allah subhanahu wataala suna kamanta shi da sifa wadda take ta kamala suna kauda mishi sifa wadda take da naqas ta tawaya lahu mulk lahul mulku wa lahul hamdu mulki da yabo duka nashi ne wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne a bisa dukkan komai malaman balaga suke cewa kaga nan gurin kamar yanda ibnu kasir al-makki ya saddaro shi yace mutasarrif fi jami'il kainatil mahmuda ala jami'i ma yakhluquhu wa biqadari shi Allah subhanahu wata'ala in an ce lahul mulku wa lahul hamdu mulki takamamman mulki nashi ne takamamman yabo da godiya tashi ce amma ba ta aka yi ba almulku lahu walhamdu lahu inda ta aka yi almulku lahu mulki nashi ne da lahul mulku magana biyu ce lahul mulku ana nihin babu wani wanda ya isa ya samu irin mulkin shi amma almulku lahu to yana da mulki kuma ta yi wani ya samu irin mulkin shi kun shi yadda ijizar take wallahu alhamdu kuma godiya da yabo nashi ne madaukakan nashi ne babu wanda ya isa ya samu irin wannan amma da ta aka yi alhamdulahu kenan wani ma ya iya samun irin wannan kun shi mu'jizar ta qur'ani yadda take tafiya kamar malamai yace kamar inda Allah subhanahu wataala yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba a ce ba na'budu iyyaka gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako ba ce ba kai ne muke kai muna bauta maka kamar da aka ce kai muna bauta maka kenan sai a samu wani ma da ana bauta mishi amma sai aka ce iyyaka zuwa gare ka kai kadai Allah na abudu muke bauta ma kaji mu'jizar yadda take tafiya ta Qur'ani kuma malamai kowa ya hankali gurin karanta wannan kan mutun ya ce iyyaka na abudu bai ma ba shadda yakin wannan shadda wannan ta ya in bata huto ba ka canza fasarar Qur'ani iyaka na abudu wa iyaka na sa'in gare ka muke bauta kai kadai Allah gare ka muke neman taimako kai kadai Allah amma ka ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in iyaka wanda babu shadda hasken rana ne da larabci kamar ka ce iyaka na abudu hasken rana muke bauta ma wa iyaka na sa'in hasken rana muke nema ya taimake mu to kai da kanka ka san ka cakota to wannan shaddai ta iyaka a yi hankali da ita a yi hankali da ita iyaka wa iyaka na sta'in iyaka na abudu wa iyaka na sta'in wata rana na shiga wani fasali na yara ƙanana 'yan kuci-kuci ake ce musu na malamin nasu yana wani abu aka sa in tsare su kaɗan sai muka zo kan wannan ina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ina karantar da su cewa su gane iyyaka ake cewa ina iyyaka suna iyyaka da nawayo sai ne suna iyyaka da hannu ya ce iyyaka wai i kafa sun dauka i kin sunan wani ne kuma yaka Hausa- hausa ce amma dai ai sun hudu ma'anar daidai ko sun hudu ma'anar daidai iyyaka kai yara ne kenan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kai kadai muke bauta ya Allah gare ka kai kadai muke bauta muke muke nema ka taimake mu shine nan gurin lahul mulku duk wani mulki takamamme nashi ne babu wanda ya sai samu irin mulkin Allah wa lahul hamdu duk wani yabo da godiya babba tashi ce babu wanda ya sai samu irin wannan yabo da godiyai wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne a bisa dukkan komai sai mai gaba هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير Allah subhanahu wata'ala iya da irada guda biyu kaun din shi cewa yana so a yi kaza to iri biyu ne akwai al'irada alƙadariya a shar'iyya kuma akwai al'irada alƙadariya alkauniya so na Allah na shari'a kuma da so na Allah da yanda ya halicci duniyar shi so na Allah wanda ya halicci duniyar shi irada san shi ne ya halicci kahuri ya halicci mumuni ya halicci fasiki ya halicci mai bautan shi ya halicci mumu duka ne da sauransu ai wannan san shi ne na halitta na kaddara ta halitta shi yayi kowa da kowa to shine ake ce ma al-irada al-qadariyya al-kauniyya so na Allah na kaddara na, na, na halitta da ya halicci kowa da kowa kasa Allah shi ya halicci kahuri ko shi ya halicce fasiki duk wani mujirbi Allah ya halicce shi to sai mu komo so kin guda na kaddara na biyu shine al-irada al-qadariyya al-shar'iyya so na kaddara na shari'a to a shar'ance shi Allah yana so a kafirce mishi shi Allah yana so a yi fasikanci Allah yana so a yi kahurci kaga duka bai so to wannan shine so na kaddara na shari'a da so na kaddara na na na, na, na halitta na halitta shi yayi abin shi gaba daya amma a shar'ance wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai yarda ba baya so bayin shi su yi kahurci kun ga yin alfasha da yin menene wanda duka Allah baya so to Allah baya son su a cikin shari'a a shari'ance amma kuma shi ya so yayi abun sai na irada na kauniya na, na halitta amma wala yarda li ibadihi kufra kuma bai yarda ba baya so bayan shi su yi kahurci to wannan aya abin da take karantar da mu kenan Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum Allah subhanahu wata'ala shine ya halice ku faminkum kafirun daga cikin ku akwai kafiri wanda ya butulce ya kafirta wa minkum mu'minun kuma daga cikin ku akwai mumini wanda ya bada gaskiya ga Allah subhanahu wata'ala wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah dangane da abin da kuke aikatawa mai gani ne ya san komi da komi yana gani ya san wanda ya butulce ya san wanda ya kahurce sai Allah ya ce mi gaba khalaqas samawati wal arda خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم na'am وإليه المصير Allah ya ce khalaqas samawati wal arda bil haqq shi Allah shine ya halicci sammai da kasai a bisa adalci shine bil haqq wa sawwarakum ya kamanta ku fa ahsana suwarakum ya kyautata kamarku wa ilaihil masir kuma makoma gare shi take kaga nan khalaqas samawati wal arda Allah shi ya halicci sammai da kasai bil haqqi da gaskiya a tafsir ibnu kasir al-makki yake cewa ai bilhaƙin nan da gaskiya ana nihin bil'adali wal hikima da adalci kuma da hikima Allah da ya halicci sammai da ƙasai da adalci da hikima yau da za a ɗauko sama ta farko a ce ita ce sama ta bakwai sai a ga abin cdc cakule da sama ta biyu a maida ta tace ta uku su abin ya cakule saboda Allah da hikimar shi ya halice su ya dora komi a gurin shi wa fi anfusikum afala tubsirun haka nan a cikin kawunan ku insha Allah ya ce ba ku duba ku gani kowanne an dora shi a gurin shi kai an dora shi a gurin shi kawa an dora ta a wurinta hannu an dora shi a wurin shi da za ka ɗauki wata gaba a jikinka ka canza mata guri da koma wani guri sai ka ga abin ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba ɗauki hancinka ka ɗauke shi daga nan ka sami duk inda kake so ka ce nan ne hancinka ka ɗora shi ya ta yi ba ya ta yi ba ɗauki idanuwa ka ɗora su a wani guri ko a ciki ko a tsakal kai ko a share guda a ce ido guda a nan ido guda a nan gurin sai ka ga kawai bai ta yi a daidai ɗauki kawa daga gurin nata inda Allah ya ɗora ta, ka cire ta ka ɗora ta a wuri ko ka ce hannuwa su koma ƙawahuwa ƙawahuwa su koma hannuwa, da ya za a yi. Sai kai kawai ba haka nan ba ne, ashe Allah ya ɗora komi a bisa gurin shi, a cikin sammai da cikin ƙasai, a bisa ƙasai duwatsun nan da ya ɗaɗɗora a ko'ina kowane dutse a wurin shi, kowane dutse da na tsarin kasai da daddanne can a daddanne can gurin a shiga geometry fesanci da sauransu abin da zai tsara ya daidai kasar ta tsaya cak haka Allah ya dora shi da za a ɗauke wani a dora shi wani guri sai kaga abin ya rikice ya cakule haka a cikin sammai haka a cikin kasai haka Allah ya tsara da hikima kuma da adalci sannan wasawwarakum Allah ya kyautata kamarku ya suranta ku fa ahsana suwarakum ya kyautata kamarku Allah yake ce mana a cikin suratul infitar ko yace ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim na'am alladhi khalaqaka fasawwaka fa'addalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak Allah ya ce ya ayyuhal insan ya kai irin nan na mutum ba garraka bi rabbikal karim wai me yake rudar da kai daga biyayya ga ubangijinka mai girma mai karamci me yasa baka bin ubangijin naka mai karim mai girma mai karamci wanda allazi khalaqaka shine ya halicce ka fasawaka ya daidaita ka fa'addala ka ya tsaida ka daidai yadda kake kai wai Allah da ya halice da ya halice mu sai ce tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah ya yabi Allah da kanshi yace ya albarkantu shi Allah mai kyaukyawar halitta yace yayi kyau abinda yayi yayi kyau kuma yace yayi kyau tabarakallahu ahsanul khaliqin me kake rudar da kai baka bin shi shi wannan ubangiji fi ayi suratin ma sha arrakabak a cikin kowace sura su ya kamanta ka ya rakkaba ka abin da ya ga dama kaga sawwara kan wannan shine mataki na farko lokacin da za a halicci dan adam lokacin da namiji ya je ga mace kwayoyin mani da yake zubowa kusan 200 wasu malamai suka faɗi sai mala'ika ya tambaya ayi nutufatin ya rab ya Allah wace ƙwaye ce za a ɗauka sai a gwada mishi ya ɗauko ƙwaye wannan sai a gaya mishi kuma wace ƙwaya ce daga cikin na mace sai a gaya mai ya ɗauko a gama su in biyu ne ma a ɗauko a gama a sa cikin ma'aihoi duk ba ka sani ba macen ba ta sani ba sauran kuma sai su lalace su zube su zama jini haka mala'ikan nan yana tare da shi duk abin da Allah ya gaya mishi iya ma halitta wannan har lokacin da za a busa mushi rai a rubuta duk ƙaddarar shi a kan shi sai ya yi kwana 120 shi ne wata nawa wata hudu tukwana a lokacin nan an busa mushi rai masu ecography za su iya leƙawa su gani wai menene wace irin sura ce aka mai ta mace ce ko ta namiji ce sai a wannan lokacin ba dukkana ina aka yi wannan zangunan sai a wannan lokacin za su iya leƙowa wata ran su samo wata ran kuma su yi ƙarya to Allah ya yi wannan Allah subhanahu wata'ala ya yi fi ayi suratin ma sha'a rakkaban Allah subhanahu wata'ala kuma yana ce mana a cikin suratul gafir Allahu alladhi Allahu alladhi ja'ala lakum al-arda qararan was samaa bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibat kaga duka wannan ayoyi ibn kasir ya saddaro su cewa su suke nuna halittar ɗan adam wannan kenan Allah subhanahu wataala da ya halicci sammai ya halicci kasai bil hikmati wal adala da hikima da adala kuma ya sawwara ku ya kyautata suwara ku wa ilaihil masir makoma kuma zuwa gare shi ce ƙarshen al'amuran sai an koma kamar hadisin wancan mutumin da ya zo ya ɗauko ni radaddagaggen ƙashi ya bushe ya koɗe ya ce ma annabi yanzu allah naka ya iya raya wannan ku ji wani izgili sai annabi ya ce mai allah zai raya wannan ya tada shi kuma kai ma ya tada ya kashe kai tada kai ya sa ka wuta izgili ya kawo tambaya an ba shi labari shi ɗan wuta ne eh allah zai sa ka wuta shikenan allah ya ce bala ƙadiri na ala an sauya banana bari dai mu mun iya mu meke yan yatsotsin shi wannan banana karamar yatsa wannan kowane kashi sai ya koma wurin shi kowane kashi ana sa ka cikin kabura kwana kaɗan ka zagonye ka lalace tsutsa ta ci ya bushe babu abin da sai saura sai danabul wani kashi na ƙaretin mutsiyan mutum ƙaretin gadon bayanka akwai wani kashi shi kaɗai in ji rasulullah daga kan shi shi kaɗai wannan ƙashin shi ma ya koke ya koke da kan shi ne za a fara hauhauda ka za ka fito ranar kiyama ba abu mamaki ba ne inda ma amuru idan a rada sha'an an ya kula lahu kun fa yakun sai Allah ya ce mine يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون saboda haka kusan Allah ya alamu ma fi samawati wal ardh Allah ya san abin da ke cikin sammai gabaki daya wal arda abin da ke cikin kasai gabaki daya wa ya alam ma tusruna wa ma tu'linun Allah ya san duk abin da kuka asirta a cikin zuciyar wa ma tu'linun da duk abin da kuka fito hili da hili kuka wadi abin da yake cikin zuciyar kama Allah ya san da shi abin da ke cikin zuciyar kama baka fadi ba ma Allah ya san sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi roko Allah kai ya kama mu da abin da yake cikin zuciyarmu a kulbu mu aikata shi ba wallahu alimun bi dhati sudur Allah subhanahu wataala ya san abin da ke cikin kirza abin da kirji ya boye ya san da wannan na'am alam yatikum nabaru alladhina kafaru min qablu fadhaqu wa bala amrihim
na'am walahum azabun alim Allah ya ce alam yatikum shin wai nabaru alladhina kafaru min qablu labari mai mahimmanci shine na ba zu sha'an labarin waɗanda suka huce tun gabaninku bai zo muku ba wai ku san ba yaya aka yi da adawa da samudawa yaya aka yi da mutanen annabi shu'aib yaya aka yi da mutanen annabi lot yaya aka yi da duk wasu kasurguman kafirai yaya Allah ya ragalgaza su ya Allah ya halakar da su labarin wannan nasu bai zo muku ba ba ku ji ba har yanzu ba ku ji ba alam ya atikum na ba'ulladina kafaru min qabl wadan labarin wanda suka kafirce tun gabaninku labarin wannan wai bai zo muku ba fa zaqu wa bala amrihim ai sun tsandane karshen abinda suka yi na na sun azabar su walahum azabun alim kuma na gare su azaba mai radadi ranar kiyama na'am ذلك بأنه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا
نعم فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ذلك وانا abin da yasa bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat da suka kafirce din saboda ma'aikansu sun zo musu da hujjoji ma'aikan da Allah ya aiko ma dukkan wannan al'umma wanda Allah ya ragalgaza ma'aikan sun zo musu da fujoji faƙalu sai suke cewa abasharun ya haduna na yanzu mutum zai zo shirye da mu inda da gaske ne Allah me yasa bai aiko mala'ika haka suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wai ya za a yi kai fa mutum ne suka ce dan me yasa Allah bai aiko mala'ika kana tahiya iya bin bayanka in ka ce kai annabi ne ya ce i Allah ya aiko shi Allah ya ce inda mala'iku ne a bisa huskar ƙasar da mun aiko musu mala'ika rasula. Amma mutane ne sai mu aiko mutum ganin damanmu ne. Har suke cewa, "Fama hali hadar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswa." Wai, mike ga wannan ma'aikin, wai hal abinci yake ci. Su ganin su wai Allah ba zai aiko ba mutum ma'aiki, kuma hal iya zuwa kasuwa. kuma ya ce shi ma'aikin Allah ne to ya mi suke ni aljani suke so a aiko a aiko ma aljannu ko to su babban shubuhar su yaya aka yi wai Allah ya zaɓi mutum ya aiko ma mutane annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne wanda ya yi kowa daraja amma mu kakka huda shi daga cikin mutane dan in ka huda shi daga cikin mutane to cikin mi zaka sai shi ya yi kowa daraja mai daraja ne ta ƙarshe wasila gare shi sallallahu alaihi wasallama kai dai kasan ba mala'ika ba ne ba ko tun da yawa ya yi mala'ikun daraja sannan kasan ba dabba ba kasa cikin dabbobi ba za ka sa shi wa cikin ƙwari ba za ka sa shi wa cikin ruwa ba za ka sa shi wa cikin aljannu ba za ka sa shi ba to ina kake so ka sa shi annabi mutum ne wanda ya yi kowa daraja mun san silsila ƙin rayuwar shi an aihe shi a makka ya mutu a madina bayan shekara shekarar shi sattin da uku ya aihi ɗiya bakwai uku maza hudu mata maza abdullahi da alkasim da ibrahim mata fatimatu da zainab da rukayyatu da umul kulthum ga irin yaƙe-yaƙen da aka yi da shi kabarin shi yana madina to gurma kake so ka sai shi wannan shi ba hujjata da kanka annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne wanda yayi kowa daraja haka Allah ya zabe shi yayi kowa yayi annabawan saura ma daraja Allah ya dauka shi wannan kenan suka ce faqalu abasharun yahduna na shin yanzu wai mutum mutum zai zo ya shirye da mu fa kafaru sai suka kafirci wata wallau suka juya suka bada baya wastagna Allah sai Allah ya wadata da su wallahu ganiyun hamid Allah ganiyun mawadaci ne hamidun abin yabo Allah ya wadatu da su wato biyayyen mai biyayya ba ta ƙara ma Allah komi kafircin mai kafirci bai rage ma Allah komi saboda haka kai dai bawan Allah kakka rudu da yabon mai yabo yabon mai yabo kai ya ruda ka kaji kai ba lahiya bane ba a sai kai kai kai kai kaza kowa kai yake cewa kai ya shiga kunnan daga ga ya shiga kunnan ka to shedan ya zo a haka nan ne wa sai ni shikenan ka bar hanya yabon mai yabo kai ya ruda ka kushewar mai kushewa kuma kar ta sa ka kasa a gwiwa ya kushe ka ya gaya maka magana ya ce ya dinga yi da kai kowa sai an yi da shi kowa sai an yi da shi kai ka isa annabi sallallahu alaihi wasallama suke yi da shi suna kulla mai sharri wasu ce ma mahaukaci ne to kai ka kai daraja annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake so kawai ka koma ga Allah hadisin wannan na ibn na abdullahi ibn abbas yake cewa annahu ruwayal wannan haddathahu annahu rakiba halfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana shi abdullahi ibn abbas ya hau bayan dabba tare da annabi sallallahu alaihi wasallama eh ya hau kuturi ya kuturta shi ka san ya kuturta shi ba kuturu ba wanda ya goyo shi a baya yanzu in ka dauki mutum a belo sai a ce ya kuturto shi a belo ita ce Hausa grade ya kuturta shi a bayan dabba kenan ya ɗauro shi a baya shine ai me yasa aka ambaci kuturu da kuturu saboda ai halittar shi ce ta canza da ya tsotsin shi a meke suke da ya zo ya yi wani abu Allah ya jarabce shi da wannan cutar sai suka koma suka kuturce sun koma baya ba yanda suke ba na isilin kun shi isilin isilin kalmar yanda take yake cewa faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi ya ce mishi ya gulam ya kai yaro inni mu'allimuka kalimatin a wannan ruwaye ni zan sanar da kai wasu kalmomi ka harrace su ihfazillah yahfazak ka kiyaye dokokin Allah shi kuma Allah zai kiyaye ka ka kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ka ihfazillah ka kiyaye dokokin Allah duk abinda Allah ya saka tajiduhu tijahaka zaka same shi gaba gare ka iya mai taimaka maka a dukkan komai ko da yaushe ka shiga matsala ka ce ya Allah duk wanda yake ya ya bin Allah lokacin da ya shiga matsala wanda take ita ce ya tuna cewa iya da ubangijin da ya halicce shi ya daga hannu ya lemi lokaci zababbe na amsa addu'a yace ya rab sai Allah ya ce labbaika ya abdi ya ubangiji na Allah zai ce na amsa maka bawana saboda haka kalmar rab tana daga cikin kalma ta ladabi gurin amsa addu'a ka dinga kiran Allah da rabbu kamar hadisi wancan da ya shiga daji yana ya rabbi ya rabbi ya gama abubuwa da yawa wanda ya kamata a amshi addu'a shi daga ƙarshe annabi ya ce fa anna yustajabu lahu ya za ya amsa mishi dukkan ladabin addu'a da ya goma saboda me saboda yana cin haram kenan yana cin haram yana sawa kala a amshi addu'a ka koda ka gama ladubba na amsa addu'a yace wa idza sa'alta fas'alullah in za ka yi tambaya za ka yi roƙo to Allah za ka tambaya kai ya zamanto kai zakin maula ne ka tambayi wannan ka tambayi wancan ka tambayi Allah idan sa'alta fas'alullah ka tam annabi ta yi koda matukal bukata ta kama ka ka rasa yanda za ka yi sai ka kai kukan ka gurin wani kwara gaya ma Allah tukwana ka je ka gaya ma mutum gaya ma Allah Allah ga abin da nake so ya kusa Allah ya baka ta hanyar mutumin da zaka fari mana ko kuma Allah ya hana ka ta hanyar wannan mutumin amma ya baka daga wani waje idan sa'alta fas'alullah idan zaka yi roko zaka tambaya tambayi Allah wa idan sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako neman agaji ka nemi taimako gurin Allah subhanahu wataala yace wa alam ka sani annal ummata al umma gaba ɗaya duk duniyar nan lawijtama'u a wannan ruwaye idan da za a ce su haɗu ala an yanfa'uka suna so su amfane ka da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak duk duniyar nan ta haɗu tana so ta taimaka ma da wani abu dan kankan nan annabi ya ce bu su isa su taimaka ma da komi ba sai abin da tuni dama Allah ya rubuta wannan abin naka ne kuma zaka same shi ko sun haɗu ko ba su haɗu ba naka ne wannan abu haka yace kuma walawi tamau ala an yadurruka lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk haka nan da za su haɗu gaba ɗaya duk duniya suna so su cuta maka annabi yace ba su isa su cuta ma da komi ba in kaga sun cuta ma da wani abu to wani abu ne wanda dama Allah ya rubuta cewa wannan abun sai ya same ka ka yarda da wannan shikenan dan ka san haka ma za a bi annabi ya ce rufe atil alkalam ai rubutun da aka yi na haka kin na kaddare an dauke alkalamin an yi da rubutun wajen fata su takarrun har sun bushe wannan ana so ne a gaya maka cewa magana ho haka take babu zancen wani ba daidai ba haka nan saboda haka yabon mai yabo kai ya ruda ka kushewan mai kushewa kar ta sa kai kasa a gwiwa kawai kai dai gyara da shi gyara da Allah subhanahu wataala mai kushewa ya ya so Allah zai sa ya soka kuma ya bi ka in dai ka gyara da kai da Allah subhanahu wataala wannan kenan sai Allah ya ce mine
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى
na'am وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير Allah ya ce za'amal ladina kafaru ai waɗanda suka kafirce sun raya sun karyata suna cewa Allah ya bu ayubu atu wai ba za a tada su ba ranar kiyama kul ga ya musu bala ya tabbata ya gaskata wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na latubu atunna sai an tada ku sai an yi tashin kiyama nan da ku thumma latunabbi annabi ma amiltum kuma sai an ba ku labarin abinda kuka aikata wa zalika alallahi yasir wannan ba komai bane gurin Allah kaga anan malam ibnu kasir yake cewa wannan shine guri na uku da Allah yayi sa annabin shi yayi rantsuwa yayi rantsuwa cewa sai an yi tashin kiyama qul i wa rabbi innahu la haqq قل بلى.
ويستمعونك حقا na'am قل هو قل وربي إنه الحق وما أنتم guri na بمعجزين farko kenan guri na farko da wai suna tabbe ka wai da gaske ne za a yi tashin kiyama da gaske ne wai Allah ya ce ce musu i wa rabbi ce musu i na rantse da ubangiji na innahu lahaq wannan gaskiya ne kaga kalmar i ashe larabci ce ba hausa ba ce in an yi magana ka ce i larabci ce saboda ta zo a ƙura'ani kul gaya musu i hakanan ne innahu la'aqul wallahi gaskiya ne wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji kaga na farko kuma nabi shine kul bala wa rabbi la ta la ya وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة na'am waɗanda suka kafirta suka ce ai ai tashin kiyamar ma bayya zawwa kul bala قل gaya musu.
بلى وربي وربي لتأتينكم Ƙulbala ce gaya musu ya tabbata gaskiya ne wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la ta'ati innakum sai ta zo muku bi kenan da wannan gurin inda Allah ya ce wa rabbi la tub'at Ƙulbala wa rabbi la tub'atun gaya musu haka ne ina rantsuwa da ubangiji na sai an tada ku wannan guraren guda uku su ne Allah ya sa annabin shi ya yi rantsuwa don ba da amsa a ba a cikin Kur'ani. don ba da amsa cewa tashin kiyama sai ya tabbata sai da annabi ya rantsuwa cewa tabbas sai an tashi tashin kiyama kuma ba tashi ba kenan kuma sai an ba kowa labarin abin da ya aikata Lattubu- summa latunabbi annabi ma amirtum sai an ba ku labarin abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir wannan mai sauki ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala anan za mu tsaya abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abin da muka yi kuskure daga mu ne Allah shafe shi daga zukatan mu ya gafarta mana ya Allah muna roƙonka don girman zatin ka don iyawarka don ka sani mu mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna ya Allah wanda suka turo neman fara addu'a Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka san bukatun su ka san bukatun mu ya Allah ka biya mu bukatun mu na alkhairi ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya ya Allah masu neman aure ka ba su daidai su ya Allah wanda ba su ke neman jari Allah ka ba su cika ya arhamar rahimin ya Allah muna roƙonka a wannan dare na Ramadan Allah ka iyauta wuyayenmu daga shiga wuta Allah ka iyauta wuyayenmu daga shiga wuta ya Allah ka sanya mu daga cikin ƴan aljanna wanda suke cikin bulaguro ya Allah ka kai su gidajensu lafiya bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الثورة راكدة goma ta ƙarshe zai ta kama yau muna sha bakwai gobe sha takwas daga sha tara ake fara daren sha tara kenan saboda daren ashirin kenan ake fara kiyamun laili kenan goben allah ya kai mu da rai da lafiya za mu rihe tafsiri gobe insha allah za a rihe tafsiri allah kai mu da rai da lafiya eh kai jin daɗi karewa amma ba karewa ba ce ba saboda abin da yake gaban jama'a a ba mutane damar raya dararrukan nan guda goma don neman lailatul qadari Allah kai mu lafiya assalamu alaikum Gobe ma da-